السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشريكة دعوة رمضان girman rana sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu da yaro dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da sha shida ga watan julai miladiya dubu biyu da sha biyar Allah ya sake dawo da mu gidan maulan masu Ibrahim Mansur Imam Kaduna da ci gaba da gudanar da tafsiri maulan mu Shekul Islam رضي الله تعالى عنه في رياض التفسير لجمعة ذكرته مع الفروسي جلو لفترة الشيخ إبراهيم منصور نعم فضلا سمكم الله بخير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تابع علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أعوذ والخاتم ما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وابداء العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدي وامتع به بنظرة تاج لنا بالزمن الحمد لله ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ta gaya mana irin ɗabi'u bani isra'ila ya gaya mana tun farko yadda suka yi يا بني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا قوم يا يا الذي يقوم بني إسرائيل wato ku tuna ni'ima ta wajen ni'in ta ku da ita har na titi ta ku a bisa alam din zamanin sai zama ba sababku sai gashi daga bayan ubangiji yana gaya mana wa ribat alayhi zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah daga baya bayan sun mutu cewa ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya musu sai ga al'imuwa da fushin Allah ya biyo baya har ta kai Allah yana cewa da su kunu kiradatan kafirina ku zama gurai wulakantattu wannan shi ake kira amrul listahqiq wani tabaraka ta'ala kamar yadda shi ya faɗi yana yin umarni amma ba kowane umarni ba ne yake nuna wajabcin a aikata shi akwai umarni wanda yake na karyatawa akwai umarni na halattawa akwai kuma umarni na garshadi akwai umarni na tahziri ubangiji tabaraka ta'ala ya kawo su iri daban-daban a cikin wannan sura yau kuma Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana sha'anin bani Isra'ila وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها الله تبارك وتعالى yana ga mai sallallahu alaihi wasallama ka tana ya rasulullahi kuma ka tana musu lokacin da kuka kashe mutum sannan kuka zo kuka daddare akan cewa ba ku kuka yi kisan ba amma wallahu shi Allah muhurrin ya fitar da ma kun kun tattuno ne wato duk abin da kuka koyi Allah shi ne zai wato bayyana shi المفسر من شو يسمى تفسر يقدم هذه الآية سنة كما تتولى الآية لموالاة قبائل بني إسرائيل واتو زنجيرا برنر بني إسرائيل قتلوا واحدا كنتش ولدها منهم لكثير اسمه آنيلا أنا تلش آنيل كان رجلا كريا مسلما مولاشي أما طويلا إيارا يشيكه ما الصوم فاستعجل النار عنه أن يموت sai 'ya'yan amurka suka kosa ya mutu فيذكر تجاهله وتأخر موته في أمته كيوم saboda wadatarsa sai suka kota ya mutu shi kuma bai mutu ba wa kasa ruhu suka kashe shi da ƙarfi haka ruhu suka kama shi ne da daddare wa za a buɗe suka tafi da shi wa zaba huhu suka yanka shi wa alƙawu da jani da hayi suka je suka jefar da shi a gefen wata anguwa wa asbahu suka wayi gari yadda gona asarar suna neman wato sawunsa hatta a tauri da hanyar har suka je wannan anguwa da aka jefar da shi wata hamurin suka tomace su annan cewa su mutanen wannan anguwa kuma lalle da katalu su suka kashe shi a hankalu sai suka yi musu haka ta a tauri musa alaihi salatu wasalam sun suka zo wani annabi musa alaihi salatu wasalam wa dadabu minhu suka yi imanar gare shi an yi ziranan ya bayyana musu man kasar kafilahu wane ne wanda ya kashe kashashen su kalu sai suka ce lalluhu minka muna nema daga gare ka an tad'u Allah ka roƙa mana Allah an yi zira lana ya bayyana mana qatilahu wanda ya kashe shi qala lahu Musa sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce da su inna Allah cewa Allah ya amurku ya umarce ku an tabbahu bakatan yanka tayya ai ukuru bakatan ku kashe tayya kala قال الله في الله تبارك وتعالى شيء كتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم كما كتنا تدسوا وإن قال موسى لقومه لوكتن دعني موسى عليه الصلاة والسلام يقول لجماعة بني إسرائيل إن الله شوى الله يأمرك يا مرشيكم أن تذبحوا بقرة وينكا ثانية قالوا تلك تأتيك الله ذان ينظر موسى بجرمان كذاك يجيب أبوك في ذلك za ka riƙe mana injini na zulminka muna nema daga garin ka an su jira da na ƙasa da ƙashi ne na ka bayyana mana da wanda ya kashe kashashen mu wa an ta samu na da zare ba karfi kuma kai kana umurta mu da ne ka sanya me ya haɗa wannan da wannan mun ce ma amma da kisa ka gaya mana wa ya kashe mana mamaci kai kuma ka ce yan ka sanya ƙara zai ce a ƙuru ina neman tsari ai amsa ne ina hannuwa billahi da Allah من أن أكون لك أن كتمت من الجاهلين لك سن جاهلين المستهزئين ما سوء إبلي أي لا يستعذ إلا جاهل باب والذي استهزائي وأول إبلي في الجاهلين شيء وأنا منكم أستعيذ من أن يمتلك الله تعالى من الجاهل لك جاهل لما علم يوجد استفل أن هذا أدم من موسى cewa wannan umarni ne karfi daga annabi Musa kalu sai suka kasance lau aka zo da sun riki har ya fakarfin kowace irin saniya wa zama ruwa sun yanka ta na waje du muradahu da sun samu abin da suke yi walakin sai dai shaddadu sun tsananta fa shaddada Allah alaihim sai Allah shi ma ya tsananta musu kalu sai suka ce udu lana rabbaka ya Musa ka roƙa mana ubangijin ka yi bayyana lana mahiya wai wannan saniya da aka ce yanka yaya take ai ma'ana ma kulluha shekarunta ya yake ko shekarunta nawa kala musa ta ne musa yake inda hu cewa shi allah ya kuru ya ce da ni in gaya muku inna ha bakaratun la faridu wannan saniya da aka ce yanka ba guzuma ba ce mutum na tun mai yawan shekaru wala zikirin kuma ba maraka ba ce wato tajiratun mai shan mama karama ke hawanin matsakaiciya ce nusuhun a taitacciya bai na zalika a tsakanin wannan ai bai na zainikar maskuniya tsakanin wato a guzuma da tsakanin maraƙa wato karsana ke guzumar sami Kwakwalin ma tuba da kai ku tafi ku aikata abin da aka umarce ku biyu da shi min zan ya daga yanka ta. Zalu sai ka ƙara duk tashbihi a cikin kwakwa suka dage dai maimakon su gudu abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kalu da suka ce kudu da nara baka ya musa roƙa mana ubangijin ka yi bayyana da na malam ha ya gaya mana irin kalar wanda za mu yanka kala zai ce inna hucewa shi Allah ya kuru ya ce da ni in gaya muku inna ha ba harafin cewa ita wannan saniya safara'u ai ɗorawa ce karan kalanta ɗorawa ce faƙi'ul launuha wato launinta faƙi shahidatu turabi mai tsananin farki a kana tasurun nazirina tana wato ƙawata idanuwan masu kallo ina ya zuwa gare ta murda ya da kanta haitu usubun wato tana baiti da su kalifu na rabbaka sai suka ce ya musa roƙa mana ubangijinka yi bayyiro da na mahiya ya gaya mana da yi har yau wannan saniya ya take a sani mutu wato makiwaciya ce am aminatun ko kuwa wato mai huda ce su ake da ita ko kuwa ana aikatar da ita ne innal baqara domin cewa ita wannan saniya jinsul baqari wato kalar da kace mu nema illan tashabaha alaina wato yana rikitar da mu mun kasa gane wace irin kala ce ne ka tsarafi saboda yawanta falam na sani ila maksudi har yanzu ne ba mu shi ba zuwa ga abin nihi wa inna fi cewa mu insha Allah in Allah ya so la mu ta dole wallahi za mu shi da ya zuwa gare ta da hadisi shi wani ce dama mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi laulam laulam yastazu da ashe ba su istisna'i ba ba su to gaskiya ba wace wato ba su insha Allah ba lama buyyinat lahum akhir al-abad da ba a bayyana musu da hakikar wannan saniya ba har zuwa karshen abada da sai dai a dinga guda suna tambaya ana ba da amsa amma ba za a gaya musu hakikar ta ba amma da suka ce insha Allah to sai Allah tabaraka ta'ala shi ne da wannan ya zo cikin tafsirin Ibn Kathir a cikin riwayar Ibn Zayd yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma umiru bi anna baqarati walakinnahum lamma shaddadu shaddada Allah alaihi wa ayyu Allah law annahum lam yastadu lama buyyina lahum akhir al-abad a ba dan wannan insha Allah da suka faɗi ba ko da ba su shiri zuwa ga wannan matlubi nasu ba shi ne shi ke faɗi a ruhul adab la ta halifan illa idza qayyatta alal mashiati mata halafta wato karka yi rantsuwa sai in kawo kanka da baibayi da insha Allah duk sa'an da zaka rantsu to ubangiji na faɗi wala taqulanna bi shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa insha Allah to wannan insha Allah da suka faɗi to shine yasa الله تبارك وتعالى إذا كتب نعم
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فدبروها وما كانوا يفعلون
الله تبارك وتعالى يشي قال يا لي موسى يباس أمسى يشي إنه شوى شي الله يقول يا شي لني إن جاء أمكم إنها بقرة تولى الثانية لا ضرور با وهل تشيا بشي غير مذللة با ودعك وهل تشيا بشي العمل دعيش تثير الأرض ai wanda yake wato wanda take nome ƙasa ba mai noma ba shi ai duk ajibu ha wanda take nome ƙasa yin zira'ati dan noma wala tafkir harta sannan ba mai shayar da gona ba shi al'ardu ma'anan gona wato ƙasa al-muhayyati wanda aka tanade ta yin zira'ati dan noma musallamatu ita wannan saniya amintacciya ce min al-ulumi daga dukkan abin da ake kira aini wa asarin amali da kuma alamu irin na aiki yayin kamar ciwo da rama za shi yadda wato lalau da ba ta da launi babu launi biya a cikin ta gairin launi ha al mutaqaddimi banda launin ta din nan da aka faɗi shine wato ita yalo ce kalan dorawa ce ko wannan sai wato banda wannan launi babu wani abu da ya fito a cikin ta kan sun kace al'ana to to ba a yanzu ne shi ta kallo na hatta ka kai murci da haƙi da gaskiya wai kun bayanin da nan yanzu ake musu gudu fahimta mun ce a al'ada shi ta da haƙi yanzu ne ka faɗi gaskiya al'ada bayyanta lana yanzu ne kai mana bayanin muradaka manufarka fada na buwa sai ka ta san neman saniya ko da duwa suka same ta inda albata alfaru da ummi a wurin wani saurayi da tsananin biyayya ga babarsa faisarwa don tafiye da biyarki masu ha zahaban da cikin fatar ta na zinari kudin sani ke sai da aka cika buzunta da zinari shi ne sakamakon wato kuɗin da a kana wahidun min salihin na mata wani ɗaya daga cikin salihai mana karshen bayi ya yi wafati wata raka wani dan ya bada iblan karami walai da inda hukun la bakaratun bai da komai da aka bambata gado shi wannan saniya wanda hama idan gaba shi wannan uba wannan wani wannan sadi dan ka karami ne bai girma ba sai tafi zuwa dokar daji wa kale shi ya rabba ibrahim wa ishaq wa yaquba na ubangiji ibrahim da ishaq da yaqub astaudi'u indaka matsalati wato ina ba da ajiyar saniya ta a wurinka hadiri wannan za ka bura wa nabi dan dana ya girma sallim halahu ka ba shi kayan shi fana sha alwala mu sai da ya taso ya girma saniya shi ma salihin bawa barran ummi mai tsananin biyayya ga babansa idan ga annahawu idan rana ta yi ya tafi yana zuwa ya yi ishi a daji wani za a ta da haɗari ni ya zo da wato ni ne ya ce ba a hutun sai da shi wakan sama saman da hutun sai da wato sai ya raba kudin wannan ishe ne salatu da asali kaso uku ismu kaso na farko ya akuru shi zai ci ko shi shi kadai wa ismu kaso na biyu yobi ne mun je ba babansa wa ismu kaso na uku ya tasaddaku bi ni sai ba da shi sadaka wai za ga Allah idan idan kuma dare yayi kasama hu salatu akkan sai raba daren kaso uku kifu ya namu bi kaso ne sai bacci a cikin sa wace su kaso ne bi ya ji su inda mun sai zauna a wurin babarsa yana mata tausa yana mata bibita wace su kaso na uku ya ta'abbada bi lillahi tabaraka ta'ala yana bautan Allah cikin sa mai girma da ɗaukaka hatta ashfaqat alaihi ummuhu har sai ka kai babarsa tana tausayin sa قالت سيدتي له دشي اذهب كريم الى الغابة يزوى دوكر داجي فإن والدك سوى ما هيبنك أودع لرب إبراهيم يا باوى أبين إبراهيم لك غريك فقرة ثانية هنالك كالانك إذا أتيت إلى الغابة إذا كنت دوكر داجي قل كشي يا رب إبراهيم يا أبين إبراهيم وإسحاق لإسحاق ويعقوب ليعقوب سلم بقرتي بل ثانية فلما أتى إلى القامة الوقت اللي يجي مكداج قال سيدي هذا سيدي بدون نكلمة فجاءت البقرة سيدة ثانية تابت تابت متى وقال له تشير شيء تركبني قوي قال سيدي لا بدون هو الكبار أمي ما أمرني بركودك بابا تابت مرسين للخوف قالت سيدتي لو ركبتني ذاك هوني la ajabta anni wallahi da ka gajiya daga bayyana da na wahalar da kai fala ta kadir ne ni da ba da ba ka da iko daga gare ni ala shay abu da wani abu sai da ka rasa alma kwata kwata fa ta bi bakara ce ya ummi sai izo da saniya ya zuwa ga mahaifiyar ta halin da wuce take da shi idan har ila suki sai da saniya ya zuwa kasuwa wa biya ta sai da ta duk salatu da nanira dinari uku halin bakarti wannan saniya saman ha kudinta salatu da nanira dinari uku ne la yakizu an zalika ba za ta gajiya daga wannan ba ba za ta kasa ba za ta wuce ba za ta kasa dinari uku ba tana iya wucewa amma ba za ta kasa dinari uku ba walakin sai dai la ta kashe an karkare ta wani hukunci ko yayi illa ba'da mashurati sai bayan kai shawara da ni fa atali su da sai zuwa kasuwa fa ta'arrada lahu rajulun sai wani mutum ya ta maka قال لو يصير شيء بكم تبيع هذه البقرة لو لا تسير ولا الثانية قال في شيء عجيب وهذه ثلاثة دنانير لم تسير إلى دينار قال علامة سورة الدنيا بتكاور بابا قال في شيء أوديك ستة دنانير تنزل باك دينار شدة أما ولا تشاور أمك كرك إشاورة لبابك قال له في شيء سأشاور أمي والله سنشاور لبابك fata ya wuce shi ya sake dawowa zuwa ga babar sa ƙarar da hu sai ta ce da shi biha bin tattafi da nariyar da ya kafa za ta ina shi da ma mashwarci da shawara ta falan ma da falan ma ada lokacin da ya dawo ƙara da wurin rabin sai wannan mutum ce da shi gobe ka isna ashar dinaran zan baka dinari goma sha biyu amma kar ka ƙara koma ka shawara da babu kamar yi da kai ne har ka kawo. Kala sai ce na wannan ba zai taɓa yiwa ba hatta mu shawiru kuni wallahi sai na shawara da babarsa faraja a cikin koma ila ummi zuwa ga babarsa qalan lahu yace da ita qalan lahu sai ta ce da shi haza laysa bi rajulin barkar yaro wannan ba mutum bane haza da Allahu malakun wannan ni ina zato mala'ika saboda wannan sai ake tsari ya kira ka ce da gina ne ya ƙara uku ya ce shida ka ce da shi ya ƙara ya ce sha biyu wannan ba aikin mutum bane wannan aikin mala'ika ne fa in raja'ata ilayhi idan ka koma zuwa gare shi a kullu ka ce da shi ummi ta amurni an ushawaraka babata ta umurce in shawara da kai hal ajibu hadhihi al-baqarata shi in sai da wannan kaniya am la ajibuha ko ko kake sai da ta shawarahu shi kenan sai ka ba shawara قال فشاور وتي شاور ده شو قال لو يتي ده شي لا تجي هذه البقرة كرك في ولا ثانية فأمسكها كريم في عندك أولك فإن موسى سوى النبي موسى عليه الصلاة والسلام سيقول لك قوما da sannu zai aiko maka waɗansu jama'a fa yashkaru laha za su yi da wala tafiya karka sai da ta zauna da suka yi illa bi minha illa bi min jindaha min az-zahabi sai dai cikin gudunta na dinari sai an cika maka fatarsa da kuɗi a samu waɗannan mutane da suka yi kisan kai sai suka zama yadda lubuna bakarata suna neman saniya allati wa safa lahum musa wadda annabi musa ya subanta musu ita alayhi salatu wassalam falan yajidu sifatiha ba su samu mai kama da ita ba illa fi hadhihi al-baqarati fi cikin wannan saniya ta wannan maraya fashtaraha sai suka fiye ta domin yi masjiha a da cikin fatarsa. Wa wajen da wato ma'anan masjiha shi ne fatarsa zaben na dinari na wato wato na kuɗi. Falan ma za su lokacin da suka tafi falan ma zaba wani bakara lokacin da suka yanka wannan kariya rajabu ila Musa sun kala wurin Allah Musa wa qalu lahu kace da shi zabanan bakara min yanka kariya قال خذوا لسانها في تكتوش هرشنتا أو أجب زلدها وكما عيني توشا بنجنتا وضربوا الميتة كتنتوا لما مشي إليه لشي فقد كوي فسي حياة النبي رأيه تاش زي بيان وان دي كشي جدا باكي haka zuwa lisanin bakar cikin suka ɗauki harshen wannan saniya wata rabu biyar rajula suka ɗauki wannan mutum mamaci da shi a kama sai ga mamaci ya tashi wa aujajihu jijiyoyin wuyansa da aka yanke kasa da faɗo daman tana tun kuɗar jini jini da ya ba amma ga ta tashi kala sai wannan mamaci ya ce hulanu wa hulanu ha hulayi kuma lazani katalani wane da wannan kun ga waɗannan biyun su ne kashe ya nuna 'ya'yan wato kaninsa ko yayansa su yi shi ne da magada bai da yaya sai su ya rike su amma moda shi ne sun kosa ya wuce yanzu zuwa suka danne suka yanka to da suka yanka suka dinka jefa da shi a cikin wata kabila wata anguwa daga yawa ya suka dinga rubuta ihu suna kuka wallahi baba ya mutu mu ba za mu yadda ba duk inda yake sai an nemo shi da zai ana ta yawo sai gashi a inda sai da shi wallahi waɗannan mutanen ko kashe baban ko da ka ba za mu yi zama kaza kaza shi da aka ji wani annabi Musa ya ce to ga yadda za a yi in aka da shi wannan saniya da aka yanka da bindinta za ta tashi a shi wannan mamaci in aka da shi da da bindin wannan saniya zai tashi zai bayani sai ga shi na bayani wani da wani wannan biyun su suka kashe ne to dai wai wannan sai ya sake komawa ya mutu shi kenan sai aka gano a shi ma kisan daga gida ne wannan shi ne ainihin kisar waɗannan mutane wanda mai yi sai koma ya mutu a hurri malmira da sai aka haramta musu gado wa hada ma aqarrat ku shari'atu na shi ne wannan shi ne abin da shari'an mu ma ta tabbatar da shi man qatala mawlusan wanda ya kashe wanda zai gada hurri malmira da za a haramta masa gado fa zama huwa sai suka fasaba ruwa sai suka yanka wannan saniya wa mata biyu almuna amma da kamar ba za su yanka ba suna a yanka kar a yanka a yanka kar a yanka ni ga na isa mana saboda tsadar kuɗin sun ji kuɗin da yawa sai an cika fatarsa da dinari to suna ta san sama har dai da kar aka yanka na وإذ أجلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون
na'am a falaba huwa ma kadu ya faduna a sai suka yanka saniya amma kamar da ba za su yanka ba digala ita mana ya saboda tsadar kudin ta a wanda ta barko ta na cewa iska tantum nafsan a ka tuna ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mutane da suke maka takama suke alfahari banu isra'ila ka gaya musu wai sun manta ne ka ce da su wa iska tantum nafsan a lokacin da kuka kashe rai faddara atun kuka zo kuna daddarewa jiya a cikin wannan kisan kai da kuka yi kuna ta ba ku bane wallahu shi Allah mukhrijun shine mai fitar da ma abin da kuntum kasmuna ko kasance kuna koyewa وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وقلنا sai muka ce da su idribu ku daki alkatir wannan kasashe da ba da wani bangare daga cikin wannan saniya shine bindi kwadri ba din saniya sun da ke shi da harshenta au ajaba zanaba ko kuma a tushen bindinta kaya sai ga shi ya rayu a wa kada sai ce katala ni fulanu wa fulanu wane da wane su ne suka kashe ni ibnai hannihi su ne ƴaƴan wato wato kawunsa ƴaƴan bafansa wa mata sai koma ya mutu fa hul man lira da sai aka haramta musu gado wa kutila su yin kuma aka kashe su baki da kazalika to yadda ka gani al-iyawu irin wannan rayawa da Allah ya yi wannan mutum to haka nan yuhillahu al-mauta haka nan Allah yake raya matacce Allahu allazi ahya hadha al-insan ubangiji wanda ya raya wannan mutum shi kadai ba da ma kutula bayan an kashe shi haka za ya hayar mauta kullum haka nan Allah yake raya mata tura shi da man kadara ala iya iwahidun wanda yake da ikon ya raya mutum daya to ku sani kadirun mai iko ne ala iya jama'ati abu ta raya jama'a da yawa wa yurikum ayati kuma ya nuna muku wato ayoyin da ayi da la'ila kudrati ne shine dalilai ko hujjojin ifarsa la'allakum ta'qiluna ko kwa hankaltu ko kwa shigar da cikin masu hankali ka tadabbaruna a kurda tunani kuna tafakkuri fa ta'lamu da sai ku san anna al-qadir shi wa Allah ne iko ne iko ne ala ila nafsin wahidatin wanda yake da iko ya raya rai daya kalibin ku yana da iko ala iyayin hutun kafiratin abu ta yara yara ya kajewa ka tuni dole sai ku imani na
ثم قلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بكافر عما تعملون
ثم قتل قلوبكم sannan zuciyarku ta bushe ayyuhal yahud ya ku yahudawa ya'yan yahuda jikokin annabi yaqubu sai ba ta kai da ne zuciyar ta ku ko kuma aka busar da ita an kabulin haƙƙi daga karban gaskiya min ba da zalika bayan wannan almasuri abin ambato ne iyakin kadiri daga raya kasashe wa ma qabla hu da kuma abin da yake wato gaban sa min al-ayati na daga ayoyi da aka nuna muku da dama fahiyar kulu ita ce wato zuciya kan jarfi kamar wato duwatsu sai ka soja a cikin bushewa au a shaddu kasa ko kuma mata ji tsananin bushewa daga zuwa zurin minha daga zuci ba har yi kudu waɗannan zuciyoyi ƙasirin gosassu ne zuka ta yi wani gano kan jihar kamar zuwa su ko ashirin da kasatan ko kuma ma ta fi tsananin bushewa ne mai jihar daga zuwa zuci ya kuma rasulun sallallahu alaihi wasallam manzan da sallallahu alaihi yana cewa ina haziyar kuluba sani cewa waɗannan zukata kaddam tana yin tsatsa kamar yin saul hadidi kamar yadda ƙarfe ke yin tsatsa ƙaru sai zaɓe suka ce amma jila uha to menene a ainihin magoginta kowane abu ne ya tsatsa yana da abin da zai ake goge shi da shi akwai magogi irin na baki akwai magogi irin na tukunya akwai magogi irin na kafin akwai magogi ga nan kowane abu yana da magogi to ita zuciyar ita ya tsatsa menene magoginta da me za a goge ta kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tilawatul qur'ani shine karatun alqur'ani wa kadratu zikrillah da kuma yawan ambatan Allah wa zikrul maut da kuma tunanin mutuwa a wannan hadisi an rawaito shi ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhihi alqulub tasdaqu kama yasdaqu alhadid idza asabahu alma'u ila idza asabahu alma'u قيل وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن الجامع الكبير جزء لدى شاهدنا قريب من ثمانين دبيو wannan shi shi ya ce za ka san karbi dan zuciya ta fushi wa mata ta mutu lika san da gablati saboda yawan gafala rafkalwa aure ka da zunubi ko kuma saboda yawan zunubi ya tare da insani ila ilahi to ba mutum yana da bukatuwa ya zuwa ga raya wannan zuciya da ta mutu bai za da rama hu idan ya daki wannan zuciya bi kalmati la ilaha illallah da kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tilawatul qur'an da karatun alqur'ani wa khala'il badan da kuma wofantar da ciki daga barin noma yawan cin abinci dama sun kirga abu abu abu hudu wanda yake kawo haske illatul ta'ani illatul kalani illatul manani hamdul azani da yi alai karancin bacci karancin magana karancin karancin cin abinci karancin magana karancin bacci ɗaukar cuta daga talibai wannan yana kawo haske wal munajati da kuma ganawa da Allah bin salati ta hanyar yin sallah da laili da daddare ربما تموت النفس ديوا ذاك يا جل النفس روسيا تنفس تموت faya hayar kan sai kaga zuciya ta kalbu ita kuma ta rayu wato da nafsu da kalbu makiyan juna ne a ma'ana nafsu tana kin kalbu kalbu tana kin nafsu to wadda ta fi ci ta ƙoshi ita za ta kada wadda ba ta ci ba ita nafsu tana son abinci a shi abinci a ƙoshi a yi ƙarya a yi gulma a yi basa ita kuma ƙalbu na kada yi zikiri an tashi da zikiri اللهم صل على سيدنا محمد فاتح ما غلق الخاتم ما صدقنا في الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق الدين والسلام العظيم رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعني متشاهد ربنا بحق المحضرين وتقصدنا وبكم تاثيرنا بكبر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار kuma yake kame jan bazu ai za mu gani
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وهي كالهزارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتدمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يهرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبقت معنا أن يقول لكم فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثون بعد ما قلوب يعلمون ثم حدث قلوبكم من بعد ذلك الله تبارك وتعالى ينا بعد الأباري يهودا أما shi Allah tabaraka ta'ala in ya tashi yin magana maganar ya shafi kowa wanda ya laifi da wanda bai laifi ba to wanda bai laifi ba menene nashi a jiki wanda ya laifi ya bar abin da ya aikata kada sake wanda ya laifi kuma ya san hatarin da yake cikin wannan sakamako wanda ya aikata laifi saboda gobe kar ya yi shi ma shi ne yake bayani a can kutub alaikum al-qisas fi al-qatl al-hurr al-hurr yace duk wanda Allah ya ya kashe mutum a kashe shi to aka ce menene amfani mutum ya riga ya mutu menene amfani kashe shi yace to in an kashe wanda ya kashe gobe duk wanda yake so ya kashe mutum in ya tuna wanda ya kashe wani shekaran jiya ba kashe shi aka yi shi ma sai ya daina ba zai kashe ba Allah ta wa ta'ala ya ce ya raya rayuka guda biyu wanda bai kace mutum ba ya raye mutum biyu eh ya raye kanki saboda in ya kace za ka kashe shi ya raye wanda za zai kashe to kaga ne amfanin maganganu na shi alkur'ani saboda duk wanda ka gani to mutum zai amfani da shi wanda ake magana da shi da wanda ba da shi ake magana ba duk za su amfana saboda maganar Allah ne zuciyoyin yahudawa ya bushe ya kasance kamar dutse dutse kuma an yi maganar shi jiya Allah ta wata ala ya ce wanda suke da dukiyansu suna ciyarwa su sani lillahi amma ba saboda Allah suke ba suna yi saboda yawo kamar sun ajiye sadakansu a kan dutse kamar wanda ya dauka yashi ya ajiye kan dutse dutse kuma mai tsanki munus in aka yi ruwan sama da iska da dare da safe in ka zo ba za ka samu komai a ciki ba ruwan sama ya tafi shi to kaga dutse ba abu ne ke da shi da Allah saboda ta'ala ya nuna eh dutse ruwa ba zai iya ba zai iya shiga cikin ta ba ko abinci ko duk wani abu mai amfani amma duk lokacin da dutse ya gane Allah wanda ya halice shi tabaraka wa ta'ala to dole ya fashe to fashewan kuma shine zai fidda ruwa ruwan za a sha a ji daɗi to wannan ruwan shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah da Allah ta wata ya ce su yahudawa ku sani fa ko mun buɗe ne zuciyoyinku da komin gushin dutse da karfinsa zuciyoyin kafirai ya fi dutse tsananin karfi da kuma rashin ma'ana mutum zai yi amfani da shi ma'ana mutum ba zai iya amfani da dutsen ba saboda ba za ka iya fasa shi ka sa ruwa ba za ruwan kuma ba zai fito a ciki ba ya ce to tun da abu ya kasance haka shi dutse wasu au ko a ce wasu duwatsu sun fi jin tsoron Allah da ji maganin Allah akan zuciyoyin wasu mutane to me dalili wa inna min al-hijarati lama yashaqqu fa yakhruju min al-ma saboda akwai duwatsu wanda yana fashewa ruwa yana fitowa a cikin ta an ganshi ko ina nan kwaruwa malali wani gogar ba samu na kan akwai shi an ga dutse ya fashe ruwa yana fitowa me kawo wannan saboda dutse yana jin tsoron Allah wani jin tsoron Allah yake ji Allah ya ajiye amfani ruwa mai sanyi mai daɗi wanda in ka fito da shi kamar tsohon wata yake baya bukatar tacewa da komai amma ka boye shi ka hana bayan Allah zai amfani da shi to an kaga kayi ma kanka ruwa kayi bayan Allah ruwa ya kasance kai baka da amfani ba za a amfani ka ba kuma ba za ka amfani wani ba to haka yahudawa suke to Allah tabaraka ta'ala ya kawo misali yake duwatsun ma wani lokaci suna yanke suna fitar da ruwa mutane suna sha kuma suna wanka wanke suna wanka amma zuciyoyin kafirai ba zai taba fashewa ba saboda ya fi dutse karfi bai da amfani wa inna min alama ya hatu khashyati Allah akwai wadan wadan zuwa kuma za a gansu daga sama sai su fado kawai su fashe saboda jin tsoron Allah sai Ibrahim ce in dutse zai iya tunani cikin Allah har ya ji tsoron Allah ya yi jazaba ya fado ya kashe sai zai hana wannan jiki mai laushi in yi jikin Allah shi ma ya yi jazaba ya fado ya watsi ba mu zai hana saboda dutse ya fi dan adam karfi to shi da kan zai iya faduwa balle masa adam to saboda rashin fahimtar addini da kuma abin da Allah yake nufi cikin alkur'ani sai shi wani tsara ne yake nan an gane kenan zikiri cikin jama'a ya fi amfani wajen bawa zikiri kai kadai Allah tabaraka ta'ala ya faɗi cikin alkur'ani قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعون فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخاف بوسك بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها karka daga muryanka da yawa ka hana mutane bacci kar kuma kai ta magana hankali har ma ba wanda zai ji abin da ke bari wannan Allah ya saukar da wannan aya akan maganar sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar sai na umar da dare in kana yawo cikin madina duk inda ka biya kofar gidansa sai ka samu yana karanta alqur'ani da karfi su kuma yana da karfi ne aka zo aka kawo karansa wajen manzo Allah sai na abubakar kuma in yana karatu ba a iya a ba kuma ba a iya komai ba a iya ji komai akan abin da yake faɗi yawwa eh ba za ka gaji da wuri ba ba to ka jingina ba ya jin komai saboda hankali yake saboda shi mutum ne mai natsuwa komai na hankali yake a kawo su gaba manzala faransa da manzala ya ce ya umar ikhbat min sautika qalilan wa ya ababakar irfa min sautika qalilan kai kadan kare murya kana abubakar kai kuma umar kadan rage murya kadan wala tu wala tuhafiz biha wabtali bayna zalika sabilan kamin daga murya da kuma kaskanta murya to can cikin suratul kafi Allah ya ce ibn nada rabbahu nida al hafiya shi wannan can annabin Allah ya kira ubangijinsa bai daga murya ba hankali ya kira Allah cikin dare kowa ya kwanta yana bacci kiran kuma ba yana tsaye ba ya ki in sajada can ya kira Allah cikin zuciyarsa kawai ibna da rabu mun da alhamdulillah saboda haka ku malamai sufaye ina kuka samu dalili akan ataru ana zikiri a tattaru ko ina ana zikiri la ilaha illallah ana buga cinji a hana mutanen baki menene hujjan ku to sai ibrahim ce ina da hujja hujja ta shine Allah tabaraka ta'ala lokacin da ya mutunta dukiyoyi ya mutunta shi da dukiya ya ce kuma duwatsu dukiyoyi mu kamar dutse ne ya kamata mu nemo guduma mu fasa dutse kowa ya fasa nashi kaga annabi mun zama an ce masa ya fasa nashi falamma tajalla rabbuhu li jabali ja'alu dakka malamai duk sun fasara wannan dutse wanda yake gaba annabi Musa akan dutse sai ibrahim ce duk malaman tafsiri sun faɗi anan amma ni Allah ya sanar da ni wancan wannan dutse wanda Allah yake nufi da annabi Musa yana nufin zuciyar annabi Musa sai ya ce har yau in kake da jirgi ka sauka ka je can Falasɗin can kasan Laraba za ka samu wannan dutsen yana nan kuma Allah kuma ya ce ya fasa dutsen ya za a fasa abin da yana nan har yanzu to ana nufin zuciyar annabi Musa ja'alu dakkan wa harra Musa sa'iqan sai Musa ya fadi ya toma saboda zuciyar ya kasance an fasa shi babu shi ba musa ba dutsen ba sandan ba bishiyan ba wutan ba mashigin ba kowa ta shi to sai wai ce to in kana son ka fasa dutsen dutsen ya zarge ka ka je wajen shan abubakar mahmud dun bai faso ba ka je wajen in kala katu bai faso ba ka yi yawo malamai ko ina ka wahala har yanzu ka kusan kai shekara hamsin har yanzu wannan dutsen yana nan daram dam dam ba abu da zai iya girgiza shi baya jin wa'azi baya jin zikiri baya jin salati ana wajiba a ce haramun ne in ana zikiri manzo Allah bai yi ba in ana salatul fati a ce baya cin alqur'ani saboda khatama Allah ala qulubihim to duk wa'in abubuwan wannan dutsen in kana so ka fita shi dan Allah yan uwa in tambaye ku sun ji shehu kai ganya ka kira malamai da almajirai da kowa da kowa aka taro daga lakwaja daga lagos daga sokoto daga zamfara daga bauchi daga gombe daga yola har daga kamarun ko ina an tattaru wanda ka kira duk samari ne kowa ya fito daga garinsu ya rike guduma gudunansu aka zo aka taro ka gane ko a ce to a kai muku juna kowa in ya gama fasa da nashi in bai gaji ba ya ci gaba da fasa na ɗan uwanka daga karfe goma na dare har bayan sallar asuba kowa da guduma ana fasawa akwai wanda zai rage cikin jama'a wanda ba fasa nashi ba to wannan sun ibrahim ya ce shi da hujjata akan aitaru aiki akan wanda yake ganin kamar bid'a ne saboda duk wanda yake da fata dutsensa in ya nemo taimako zai fi samun sauki da sauri wannan dutsen ya fashe saboda ya dinga fitar da ruwan la ilaha illallah muhammadu rasulullah min khashyati llahi saboda jin tsoron Allah kuma Allahu bi ghafilin amma ta'malu Allah tabaraka ta'ala yake ya san duk abin da muke aikatawa amma yana jinkirta mana zuwa lokaci wanda kowa zai tsaya a gabansa kai magana da shi kai tsaye babu hijabi kuma ya gaishe ka salamu alaikum alaikum salam jinka ne eh ya tudun wada ya malali ina so wane da wane kowa sai Allah ya mai haka ba hijabi saboda in an je duk hijabin a duniya ne an je can a hijabin ya kare kowa arifi ne a nan duniya ake ma'azubanci a amma lalai na da kafirai da munafikai kowa a yi ne wani abun da aka ji labari da shi gaban ka sun mai harifu da hulun ba da ma'akalo amma sun yi gudawa sun canja wannan maganganun bayan sun fahimci abin da Allah ya ce muke wa hum ya'lamun sun san abin da suka aikata ba mai kyau bane idan laqul ladina amanu qalu amanna in sun hadu da munafikai cikin yahudawa suka ce ai mun yi imani mun san tabbatar Muhammad nabiyin Allah ne da kuma shine wanda Allah ya mana bishiri a cikin littafin mu akan zai zo a karshen zamani a cikin babu Yesu Ahmad kuma in sun koma wajen Yahudawa wajen ƴan wasu kalu bai za kara ba da labarin suka ce bai juna wasu sashi akan wasu sashi kalu a su haɗe zanen bi ma faɗa Allah alaikum kar ba ku kuskure mu gaya ma manzo Allah da sahabbansa abunda Allah ya faɗi cikin littafin da wani akan shi ne karshen annabi wanda Allah zai turo a karshen zamani wanda babu wani annabi bayansa kar ku gaya musu ku goye musu kan su sani abala ta akiluna Allah ta barka ta'ala yake me yasa ba za ku yi hankali ba kuna jayayya a kan karya kun san karya kuka yi to ya kamata ku yi hankali kusan awala ya alamun an Allah ya alamun ma yake nuna ba yi kusan Allah ba ta barka ta'ala ya san abin da aka goye da abin da aka bayyana duk dai ne a wajensa abin da aka goye da abin da aka bayyana ومنهم أميون بسم الله
وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما مأدودة قالوا أتهتكونهم قال قل اتخذتم عند الله آدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى فلا من كسب سيئاته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم ومنهم أميون فبين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم azaba mai tsanani ya tabbatar ga wanda suke suka rubuta littafin Allah da hannu sun san abin da Allah ya faɗa a cikin sai suka zo suka canja suna cewa ya ƙulu na haza min inda Allah ya nisu ne zama na kariya suka canja shi saboda san duniya su ne yahudawa suka canja sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aya na jifa wanda Allah ya kawo shi cikin littafin sa Taurat Allah tabaraka ta'ala ya rubuta cikin Taurat duk wanda ya zina a jefe shi to sai aka kama babban yahudawa na Madina gaba daya yana amfani da matan wani to aka ce aka ce eh wanda ya yi zina ba gefen shi za a yi ba kudi zai biya mazala ya ce tara sarmai ce gefen shi za a yi aka ce manzo Allah ai wannan gefen cikin littafin da yake ba cikin namu ba manzo Allah tara sarmai ya ce masu gefen wannan gefen yana cikin littafin
ya kasan littafin waye gaya maka yace ai Allah ne gaya wa rabbul alamin ku kawo tauran aka kawo ana karatu kafin manzo Allah baya iya karatu eh bai san abin da aka rubuta da karatu bai saura yana saurara ana karantawa har aka zo cikin ayan jiban sai mai karatu sai ya tsallaka ayan jiban sai ya karanta ayan da yake gaban shi akwai Abdullahi bin Suriya yana cikin manyan manyan Yahudawa malaman Yahudawa amma ya musulunta sai ya ce wa musulmin kaikariya ka tsallaka ayan jifan ka koma baya ya koma baya ya ce ga ayan a gaban karanta sanda ya karanta shi dole a gaban manzo Allah manzo Allah ya ce ku kama wanda ya zina ku je ne kawai to shine Allah subhanahu wataala ya ce yake cewa wa wailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun in babba in karami yayi zina a kama a jefe shi in mai kudi yayi zina sai ya ba da cikin hanci sai a kare shi eh wa qalu lan tamasana an-nar illa ayyaman ma'duda sai yau da suka ce ai mun ba za mu shiga wuta ba sai kwana 40 aikin banza duk wanda aka jefa su a jahannama kwana 40 ai ya tuba mene amfanin azaban kwana 40 sai ai saboda kakanmu kakanninmu kwana 40 wanda suka bauta ma wancan saniyar lokacin da annabi Musa ya je karban wannan wahayi daga Allah tabaraka ta'ala to shi ne kamar ya dawo muka bauta wannan saniyan wajen samuri ko na arba'in to shi ne kawai Allah zai jefa mu a wuta to kaga su da kan sun tabbata Allah zai jefa a wuta amma sun sami Allah adadi to kaga sun tabbata kenan su ɗan wuta ne Allah tabaraka ta'ala ya ce kul attakhasum kul attakhasum inda Allah ahadan kun dauka alkawari daga Allah ne tabaraka wataala yace muku ba zai jefa ku a wuta ba sai kwana 40 ba zai in kun yi kwana 40 zai fitar da ku yanzu ba magana jefa a wuta to sun tabbatar za su fada a wuta amma abin da ake magana kwana 40 ne ko kwana dubu 40 ko har abada amma da su da manzon Allah da Allah duk kowa an yarda za su shiga wutar eh amma maganar shi ne kwana arba'in za a yi ko za a zauna har abada kaga su da kansu ma sun tabbata wani duk wanda ya dauka alkawari kayan su da Allah kuma kun san da Allah baya saba alkawari ko dai kuna faɗi abin da baka ba ku sani bane am taquluna ala Allah ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan Allah ta ta'ala yace duk wanda ya aikata shirka ko kafirci har ya kai inda laifofinsa ya zagaye shi gaba daya kaf duk inda yake tafiya cikin laifi yake tafiya kowane bangare kuma ya mutu yana mushriki to dai ka faru ne da kuma ya faru wa innan ba tabbas ne ɗan wuta za su dawwama cikin wuta har abada amma wanda suka yi imani wa amilu salihati wa innan aulaka ashabu jannah wa innan ɗan aljanna ne Allah ya samu a ciki khalidina hum fiha za su dawwama cikin aljanna sai sai yake me yasa ƴan wuta suke dawoma cikin wuta ƴan aljanna suke dawoma cikin aljanna sai sai aka ce saboda aikin su sai sai ya ce a'a aiki ba zai sa kowa ya dawoma akan wani abu ba duk wanda ya zo gida gidan kona ko wuni ko zama za ka ba da kudin gidan saboda zaman ka a wurin ai duk wanda zai shiga gida ka ba da kudi kudi yana da iyaka in lokacin ya zo ya kare dole ka fita kuma Allah kuma ya ce in an shiga kuma ba za a fita ba ai wuta in sun shiga ba za su fita ba in aljanna in sun shiga ba za su fita ba ranar tashin kiyama in ɗan wuta suka shiga wuta in aljanna suka shiga aljanna Allah zai ce amma mala'iku yace ku kawo mun mutuwa mutuwa mutuwa wanda muka ji labarinsa Allah zai ce mala'iku kawo shi aka kawo da ake tsakanin aljanna da jahannama Allah ya kira ‘yan wuta da ya ce kuleka kowa ya leka ya kira ‘yan aljanna kuleka kowa ya leka sai Allah ya ce mala'iku da goka ka kashe mutuwa aka kashe mutuwa aka yanka shi mutuwa ya mutu ‘yan wuta har abada ‘yan jahannama har abada mutuwa Allah ya halitta shi da siffar rabo ina ganin sai sa kullum aka yanka rago rayuwa kuma Allah ya halicce shi da sifan doki sai yasa duk inda kaga doki girma shi ake ai mai wanka a bashi abinci ana jiran ranar sallah yanzu doku na yin tunku da gobe da jibi kun koma kenan ana ta duba su sai sallah mai zuwa bayan wata biyu kaga wannan kullum suna cikin jin daɗi girmawa ne rago kuma kullum biyan kai ake to me yasa ake dawo maharabada shi musulmi ya yi niyya tun da ya shiga musulmi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya yi niyyan ya riga ya imani da Allah ya yi imani da manzo Allah wannan musulunci nan da imanin nan ba zai taba bare shi har abada wannan niyyan nashi shi yasa yake dawwama cikin aljanna har abada amma da ba haka ba akwai wata ranar da zai zo kudin sallah da kudin su je da kudin lazumi kudin waje da kudin zikirin juma'a duk wata rana in shekaru ya yawa zai kare kai salatul fati dubu daya kana ganin kawai zai zana na haraba da in ka zauna in gobe da yamma in sha biyu yayi za a yi maka waya a ce wannan oga you check it out you go or you there za ka zauna ka ci gaba da biya ko za ka biya in akwai kuɗi ka lalube ka biya in babu kuɗi kuma ka fita kaga kana cikin hotel kusan shekara ɗari da in shiga komai rana daya ka fita a waje kana kona inda mai gadi yake kona Allah ya kiyaye to kaga wannan ba abun da zai saka dawo ma cikin ni'ima sai ne yanka ɗan wuta kuma sun yi niyya cikin zuciyarsu ba za su taba barka da shi ba har abada sai yasa Allah ya basu suka zauna cikin wuta har abada amma da ba da ba saboda haka ba komin kafircin ɗan adam a duniya ko fir'auna ne in an sa cikin wutan jahannama akwai shekaru dubu wanda zai kai dole a kona shi gurgurdun laifin sa laifin zai kare ai dole zai da shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana wuta ba wanda zai dawo ma a ciki har abada karshe kowa zai fita eh saboda wani zai shiga aljanna ina ayana ai aka makallahu suna nan ina suke ai ban gansu ba ga Allah ya bani aljanna ni ban gansu ba kawo mana shi a sun shiga aljanna amma nasu bai kai naka ba su suna aljanna number three ko number two kai kuma kana zai aiki ita a a ban yadda ba ai ina duniya ina aiki ina wahala saboda ni da su a kawo mu hayana an kawo hayana to ina mata na ai suna can to ni zan dinga barin aljanna nawa wanda yafi daraja in ina so in ga mata na in koma aljanna na kasa ba zai yi ba Allah yake gaskiya ne bawa na yau duk abin da ke sosai masa sai a dauko a matan a kawo haka za a yi ta tunani ina wanda yake ba kullin daki na a ciki ina jikoki na ina masoyi na ina almajirai na karshe dai ana san so mu buɗin talakawa hankali hankali har a zo mu kare ma duk tebura yake karshe kowa inda manzo Allah yake zama mu duk nan duk sun zama dawo wanda zai tambaye wannan wanda ya yi wannan ya tambaye wannan wanda ya tambaye wannan ko duk wanda ka tambaya sai an kawo shi dan aljanna kuma in ya shiga aljanna dama ya riga ma ya ya manta wani zai iya tunawa wani kuma zai ce ka manta lokacin da muka tafiya cikin duniya muka sha wahala ba ba mu ci abinci ba babu da kudin ce bane wani zai ce a ni ban san duniya ba ni annan aka rage ni wani duniya baka tuna kaduna ba malali ba badarawa lokacin yace wani badarawa ne ban san badarawa ni nan aljana ga yi saboda dadi dadi akan dadi kawai ba mutuwa ba tufa yawo ba fitsari ba kaji ba gajiya ba wahala ba zazzabi ba mura ba komai ba rana ba wata dama in ka ji Allah ya ce wal yawmil akhir ranar tashin kiyama ko yawmul akhir ashe ibrahim yace abu da Allah yake nufi yawmul akhir ranar karshe saboda ranar wannan rana na karshe a duniya babu rana saboda in mun je lahira aljanna aljanna babu rana ba rana ba wata ba lokaci ba agogo ba aunawa jin dadi ne kawai Allah ya kai mu amma ba yanzu ba kun gane ko muna nan jiri aljanna sai ibrahim sai da dukkan su Allah ya ce ashabu jinsi hum fiha khalidun sun kuma ya ce ashabun nari hum fiha khalidun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته sai da Allah ya lullube ni da rahamansa amma aikin kowa ba zai cika aljanna ba ko ya kai kama zai fi da kai ولك أصحاب النار أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فإنا كمان
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون to sai da manzala ta yake cewa niyyatul abdi khairu min amali to kaga yanzu ka gane hadisin ko niyyatul abdi khairu min amali kaga niyyan inda ya kai ka wanda aiki da kai ka ba ka gane ko to niyyatul abdi khairu min amali niyyatul abdi kai aidan sharru min amali sai manzala ta yake musulmai guda biyu sun hadu da takobin su wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkan mutane sai aka tambaye manzo Allah wanda aka kashe wanda ai ya kashe an san abu da yayi amma wanda aka kashe bai ce ai shi ma kashe waye ke ai riga shi ne riga shi aka yi bai sauri ba eh da ya samu dama shi ma zai ba da kashewa no an fasara wani na amma mutum karanta wai zai au
وإذا خلنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
a karanta Allah ta bata yana cewa manzo Allah ta a karanta musu lokacin da aka dauka alkawari da bani Isra'ilu akan su karanta Taurat mun ce musu kar ku bauta wanda ba Allah ba Allah ta budu illa Allah la ta budu illa Allah wa bil walidayni ihsana ku girma kuma iyayen ku guda biyu babanka da mamanka amma musamman ita uwa saboda ita tana da haƙƙi guda biyu uba kuma yana da haƙƙi guda ɗaya abinda manzala ta sanyar ba haƙƙin iyaye kashi uku uwa kashi biyu uba kashi ɗaya an tabbai manzala ta sallan wane ne ya fi cancanta ya masa hidima ko in kula da shi sai ya ce mamanka sai ce ta hame ce sai wa sai ce mamanka yace sai wa sai ce sai babanka wani ya taba zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah mama na ta dame ni akan tambayoyi da abubuwa kawo mun kaza kai mun kaza kai mun kaza ni kuma na gaji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kar ka manta a lokacin da kana yaro kana ciki wata tara ta haife ka kuma wannan haihuwan duk wata mace wanda za ta haihu za ta iya mutuwa akan wannan haihuwa saboda duk wanda aka ce maka an haihu ko mun rashin hankali ka an ce maka an haihu ka je gida ka ga jinjiri yadda yake komin kankantansa ka kalli uwa ya kamata kai mamaki wannan jinjiri ina haihu saboda wancan ƴar karama ramin wannan katon jirgin da suka ciki kasan in ba saboda sun masabila ya tsarawo ba ba zai kuma yiwa ba Allah ya ce in yaro zai fito daga wasa ni ne nake sauƙaƙa masa hanya na bude masa hanya ya fito da na ba su dubi duk za su mutu yaron ba zai fito ba duk ma ba zai iya fita yaron ba mutumin ya tafi yana kula da mamansa bayan kwana bisa ya dawo yake ya rasulullah duk abin da ka gaya ma akan mamana na aikata yanzu duk abin da mamana ta taba mu ni kuma na yi mai na yi mata tana wa mun wanka na ina mata wanka tana mun tsarki ina mata tsarki tana bani abinci lokacin ina yaro ina ba ta saboda haka yanzu ni ne su eh mun zama daidai mun zama yace eh kai gaskiya amma da saura yace me saura yace lokacin da mamanka yake maka wannan yana fata ka rayu shi kuma ya mutu da barka yanzu lokacin da kake ma mamanka wannan kana jiran ita ta zo tun sai ka zauna shine bambanci ko bai da ku lokacin da uwarka take maka wannan hidima kana fatan ko mutuwa ya zo ita ta tafi amma kai ka zauna yanzu kana mata hidima ko kullum dukin da kaje kana saurara ko za a kawo maka labari hajiya ta mutu eh baba ya mutu saboda ai shekarun yayi yawa to kaga bambanci kenan hidima guda dai ne amma niyyar daban ne to nan ne kuma ka tafi ka sai da Allah ya ce wa bil walidain ihsana wa zil qurba da kuma makusanta dan uwan babanka dan uwan mamanka wa inna kuma ai uwanka ne wal yatama da kuma marayu maza ta da ya ce ni da mai sai mu kuma rayu haka muke kamar wannan ya tsaya da wannan alwusta shine wannan wasala ba ta shine wannan haka muke tafiye da shi zuwa aljanna wa kullu lillahi husnan maza Allah subhanahu wa ta'ala yace ku dinga gaya wa mutane gaskiya ma'ana ku dinga gaya wa mutane magana mai kyau ai magana mai kyau shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai malam ga dubu ki gaba yana mota ta je ka dauka ga taliya ce malam gobe ka zo karbi dubu goma kana da kayan sallah ba da shi ka zo ka karba a gida duk wannan ba magana mai kyau ba magana mai kyau shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wani magana yana kar yana karkashin wannan magana komai kansa sai dai maganan da za a iya su tafiya tare shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da wayannan kan da ba saboda ina jin tsoron Facebook ba zan ce ko ba yari eh amma daban ne wannan shine Allah wannan shine bawa ku bashi akan ba na sanar kuma wani wayata wa qulu lin nas husna wa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata kuma ku ba da zakka ba a taba raba sallah da zakka ba har lokacin da manzansa da yabar duniya laraba sun zo sun ce musai na abubakar zakkan da manzo Allah ya samu gaskiya yanzu ba za mu iya bayarwa ba aka tsaya aka yi magana aka tsaya aka matsa abdulrahman ibn auf sayyidina usman sayyidina ali ibn abi talib da kuma sayyidina umar dukkan suka zagaye abubakar suka ce wallahi wannan maganan kamar gaskiya ne ba zakkan ba ka san yana da wahala yana da nauyi saboda haka tun da su ba za su bayar a bari kawai sayyidina abubakar ta ce wallahi dukkan ku in kun zauna ba ku taimake ni akan wannan abun ba ni kadai zan hau doki na in je in yaki duk larabawan duniya ni kadai kan kuma ma ya yi kai umar ka bani mamaki lokacin kai ba musulmi bane ka fi kowa karfi ka fi kowa tsanani ka dawo musulunci kuma kana so ka zama rahu wallahi kowa sai an bada zakka sai na umar yayi tunani ya dawo ce eh gaskiya ne wallahi sai an bada zakka shi ga yau yake kai Allah zai halaka ni da ba saboda ina da Abubakar ba ثم توليتم إلا قليلا منكم Allah ya ba ku wa'annan umarni a kai mu salatu wa azum zakata sai kuka juye baya akan ku cika alkawari wanda yake gani ku da alwai wayin akam na min zakakum sai kaɗan a cikin ku yana Abdullahi ibn Salam da wanda suka yi imani cikin Yahudawa wa an tumu a yanzu sai kuka biya baya kamar iyaye Allah ta waka ta'ala shi Ibrahim ce a nan Allah ya tuna ma Yahudawa a fili saboda su Yahudawa kullum suna cewa wai iyayen mutane kirki ne iyayen mu su dai kaza su dai kaza su dai kaza sai nan kawai sai aya ya sauka ya nuna iyayen su ma sun jiya ma gaskiya baya sai kowa ya saka kallon a sai kayyar su suna cewa iyayen su mutanen kirki ne wai zakar na min zarukum la tusukuna da ma'auna وإذا قدنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فالظالمون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم وإياتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تدخلوا جماعكم أكرمت musu alkawali wanda suka yi makanin su da Allah akan kan su kace kansu kan su zuba da jinin ku ka kace kanka shi ne kace dan uwanka in kace dan uwanka ka kace kanka in ka zuba da jinin dan uwanka ka zuba da jinin ka wala tubduna wala tubduna anfusakum min diyarikum kar ku kore kawunan ku cikin gidajen ku sannan daga baya ku tabbatar wannan abu da kai akararku bayan kun yarda da wannan alkawari alkawari da bai karanta muku da Allah wa antum tashhaduna kun san kun aikata wannan akan ku kuma antum haula ya taquluna anfusakum ku kuma kuna kashe akan ku kun kashe kanku ma'ana kun kashe ɗan uwanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kai kuna da korar wasu ƴan uwanku cikin gidajenku تظاهرون عليه بإذن الله كنا تيمكنت أكن laifi kawai da kuma kiyayya da bakin ciki har ma abin zai kai wa in ya fi kuma tufara tufara tufa duhu in ma an yi yaki ya kasance an kama wasu a cikin ku kwai kuna masu bidai ku zo ku ba da kuɗi saboda ubanku kuma an hana ku wannan wa muharramun alaikum ikhrajihim Allah kuma ta yake a batun ne mai ba da kitabi wa tafsirul da za ku yi imani da ku tashi cikin littafin Allah sai ku bar wasu in za ku yi imani za ku yi imani gaba da ku ko da sai ka fata wannan ka wannan magana lokacin da manzo Allah sallallahu ya zo Madina ya samu kabila guda biyu Larabawa bani Qurayza da bani Nabiya suna yaji kusan shekara ɗari babu zama lafiya kanin kuma gari daya suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo sai dukkan su dama kafin maza ya zo masu je maka sun ganshi sun yi ziyara sun kalli musulunci a boye ko ya shawa ba su sani ba to suka dawo ranar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi na karshe suka zo haji maza Allah ya ce mu suna neman alfarma ina son ku zan koma garin ku suka ce ai marhaban muna son ka koma garin mu ka zauna mu za mu yi kuma za mu taimake ka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai zo ya sanar musu suka tare shi tarayya mai kyau suka daukaka shi suka taimake shi a nan sai ibrahim yake cewa wannan tarayya wannan tarayya wanda aka yi maza Allah ba yake mu sufaye muna da hujja a kan muyawa ma'ana in muna zikiri har muka ji dadin zikiri ba abu ya yi daɗi ya shiga kai jikin mu ya rada to muna da iko mu tashi mu da rasawa kaɗan amma sai yawa mu dan taba kaɗan mu dan zagaya mu juya saboda jin daɗin wanda muke ambata yace ranan kowa an tsaro da muhajiri da duk kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda kowa yayi ya buga ganga yayi rawa ne kawo rawan saboda jin dadin fuskar manzo Allah wannan sai yake Abbas ibn Abdul Muttalib lokacin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli manzo Allah sai ya fadi baitoci masu dadi sai ya tashi ya rawa ya ga manzo Allah shi Abbas ba amma manzo Allah sai ya tashi ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa manzo Allah ya ya ce Abbas mai kai rawa ne ai ina ji dadi ne yanda Allah ya nuna mu sai kanka ya da ne rawa sai manzo Allah ya yi shiru ya yi murmushi ya tuba cikin ba sai Ibrahim ya ce manzo Allah ba zai shiru akan wani abu haramun ba da haramun ne ka ga masoyin ka kai rawa haramun ne manzo Allah a wurin zai hana shi balle ma ka ga sayyidul khalqi jami'an balle ma ka faɗi sunan Allah har alluran ya shiga jikin gaba daya ka ji dadi waye in ka rawa wa kai marawa ba Allah muka yi marawa ba ku banni da da shi zai kama ni ai ko na ruwan ku ba sarkin jarin ku ne marawa ba Allah ne marawa ba ban da shi to ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sannan ya sa abokantaka da soyayya kanin ausu da hasara shi sai suka zauna suka zama yan uwa wanda suka fito daga maka kuma duk wanda yake da mata guda biyu ko uku cikin ansar ya sake daya ya ba muhajiri guda daya wa yusuruna ala anfusihim wa law kana min khasasa su kam za su iya ba da komai na su da wajen yan uwansu saboda kawai imani wanda ya za su ji so manzo Allah ya zo ya zauna sai ya samu kuma kabila guda biyu ne guda banu kwanin zafar da bani na bayar bani kwanin zafar suna dan suna kusa da gani dab da gari bani nadir kuma suna dan bayan gari haka su kuma bani kwanin zafar da bani na bayar lokacin suka zo madina suka samu wa'annan kabilolin larabawa suna fada su zauna su zauna lafiya su hana su fada shi a kanin su sai sai suka munafinci bani fasa da yake yana tare da bani nadir kuma yake yana tare da wa'incan to in autu da kajin suna fada in aka kama wasu ba wa'incan suna taimako wa'incan ba ai dole wani ba yahudu zai kuskure ya kashe wani ba yahudu a can saboda wa'incan ƴan uwansa sauran suna taimako wa'innan to duk wanda aka kama kuma sai a zo sai a ba da kuɗi saboda a bashi kuma duk wa'in Allah ya hana su shine Allah tabaraka ta'ala yake nuna musu anan yake alkawali wanda yake kanu da Allah tabaraka ta'ala akhadna min lakum la tasdu da ku karkace kanku to yahudawa ba su cika wannan wannan alkawali ba Allah tabaraka ta'ala yake to za ku yi imani da littafin Allah taurat ku imani da wani sashi kuma wani sashi to duk wanda ya haka sakamakon wannan shi aikata wannan fama jaza mu da alzalika minkum illa khizyu sai halaka da kuma kaskanta a nan duniya wa yawmal qiyamati yuraddunahum illa asbil azab kuma ran da kiyama za kuma da cikin azaba mai tsanani wa mallahu bighafil amma ya'malu Allah tabaraka ta'ala ya san duk abinda mutum dan adam yake aikatawa da abin da yake cikin zuciyarsa ma kaban ma yayi ya bada ulaika alladhina salu al-hayata dunya bil akhirah wa'annan mutane sun kai da duniya sun kai da lahira sun suka fi duniya ka san ba su kama da wancan ba wanda aka faɗi wancan satin kuma ina su man ya shiri na sahu istira a mazafi da ya cikin mutane kamar su hai wanda ya sai da kansa da dukiyarsa na maka da komai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan Allah tabbata da yake fa la yaqafu ba za a rumai su ranguma ba ba za a mana ba za a mutu sassauci na gode azaba ba ran ta da kiyama wala mun tsaro kuma ba wanda zai taimake saboda saboda saboda wanda ya kamata ta taimake shi ya kama ka ka gane ko baka da kowa cikin gari nan sai kawonka kanin mamanka mai kudi ne sarki ne ana girma a gari duk abin laifin da kai shi zai kare ka wata rana shi da kansa ya fito yana neman da zai kama ka to zai taimake ka to Allah ya kiyaye saboda haka Allah ne yake ya kamata ya taimake mu kaga in ya fito neman mu ba wanda zai iya taimake mu na'am
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قالوا قلوبنا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون نعم ولقد ولم- نعم ولقد جاء ولقد آتينا موسى الكتاب الله سبحانه وتعالى يا با النبي موسى توراة kamar yadda ya ba annabi Musa Taurat haka ne kuma ya ba duka annabawan da suka wuce littafi kowa da matsayinsa wa kafaina min ba'di yusuf sai muka buku cikin bani Isra'ila annabi bayan annabi wa atana Isa ibn Maryam bayyana shi kuma annabi Isa an ba shi ayoyi masu yawa annabi Isa in ka zo wurinsa kowane lokaci kace Jesus mai naji a gida na jiya zai ce shinkafa da miya wani irin miya miyan kifi kuma haka yake to sai garin jiya ba na tafi kano can na na kwana wata na dawo mai nake da ke salat da me da miyan kaza kuma za ka ga haka yake wanda yake da ciwon ah, kuduta in ya shafa ka sai ka warke wanda yake da rashin lafiya in ya shafa ka ka warke wanda ya mutu ma wani lokaci ma in an dame shi a tada shi sai tada shi amma tada wanda ya mutu bai da wani amfani yana gaya muku ranar eh duk wanda ya mutu a barci kawai Mm, ko ni ne ma ko za mu da yasa alam tara idan mare min bani isa in ba da musa in qala nabi da mawlana mare da qala sabbi la wala ko kullu ba mutum dubu saba'in din nan ake annabin zai eh, iskil ya ce ku zauna su ga kiyi su fita saboda wai gudun mutuwa saboda akwai rashin lafiya da ta'unu a cikin gari sai kuma za ku gudu sai kuma gudu sai suka Allah bayan gari sai Allah ya kashe su gaba daya bayan kwanaki shi malam Izgulu ya matsa saboda ƴan uwansa sun matsa ne kai ba annabi Allah bane kai addu'a Allah ya tada wa'inna a a sai da su mutu Allah ne kashe su kai addu'a a a malam ba mun gaya maka ba ai ba annabin Allah bane kai yake to ga shi na wayan su mutu ake ai addu'a su tashi ba su iya tashi ba an matsa mai an matsa a kar a tada sai ce a wallahi in da kai annabin Allah ne ka tada su aka matsa mai aka matsa mai sai ya zauna ya yi addu'a har suka har suka tashi dalilin tajin malam garba sai ibrahim ya ce sun riga lalace suna sun kusa lalacewa cikin su ya kusa kumbura ya zama kasa sai aka tada su ka gane ko wannan warin gawa dinnan da warin kabari sai ibrahim yake har yanzu in ka shiga jirgin sama tare da wani bai hude yana gumi za ka je warin gawan kakannin su har yanzu to mai amfani wannan Hmm? karin ba an tada su bayan suna ina kuma sun koma kuma dole da an mutu din ka gane ko to saboda haka in mutum ya mutu a tada shi bai da amfani amma sun matsa za su matsa ma annabi isa har ya tada wanda ya mutu annabi isa kuma sai ya tada su saboda kawai yana ganin kamar in ya tada su za su yi imani amma ba zai kara musu ko kaya mun fara zarra na imani ba annabi isa kuma duk inda ka ganshi yana tare da jibril su suke tabai tare annabawa al'adar in Allah yana zai magana da zai turu jibiri ya zo ya ba su sako ya rashi amma shi annabi ya sa haka yake tafiya kaman shi ne jibiri mala'iku kaman mala'iku shi ne shi ne na jin da su eh ko ina yake hai ta na amma ya faru ka gane ko amma duk da haka shi Allah Allah ne ranar da ake so a kashe shi an waiwaya an kan da CAC ya haka yaya shi ne mai faru ya ina za mu shiga a ayi ba ni izini ba ba ba ka izini ba to ya za a yi shi ke sai da saurara a saurara a kashe ni can to sai aka yi waya aka ba da izini shi kan a dauke zuwa sama sannan jini ne dauke zuwa sama har yanzu ban san ko ya dawo ko bai dawo ana jira ni da ba jiran da ke ba na na ganawa eh jira wanda ba kai wanda zai zo ba sai za a tambaye shi Ibrahim a Sudan wai kai da mahdi yake a a ina mahdi yake mahdi yana cikin aljihu na aljihun ka eh aljihun ma na gefe sai dai tunani aljihun ba ba ba a wurin kun gane ko to yahudawa sun zo su kashe annabi isa amma Allah bai yarda ba ba ba ba Allah ne Allah ya dauke shi zuwa ga sama wa in ja'a ruhul la isa fa innahu min ummati tahti al al sai bala ya ce annabi isa ko ya dawo ma ba abin da zai yi sai dai ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ونجي لقى المهدي عونا ومرشدا له كل وقت من رضايا مجاله in mahadi ya dawo ba wani aiki wanda zai yi bai da banda aikin da muke yi kawai zai wani ba tare da mu ya ji juma'a ya yi zikiri ya shiga da'ira ya karanta diwani shi mahadi ba wani aiki wanda zai yi irin namu kawai amma wani abu ta yi daga ke saboda ku yahudawa duk lokacin da annabi ya zo muku ku kashe shi har kuna cewa kun kashe annabi isa ba annabi isa ba ne wata isa ku kashe wanda yake yawo da jibril ba eh abu kullum ma ja'a ko sun mun lasa amma kun duk lokacin da manzo ya zo yana aikata abin da ba son zuciyan ku ba sai ku bar su sai ku girman kai ku bi ku dai da bi wa fariqan kazzabtum wa fariqan taqulu akwai wadansu wanda kun karya kun karya ta su wadansu kuma kuna so kuka je su kamar an da bila amma Allah bai yarda ba kun kashe annabi zakariya ya gudu su kashe shi ranar da su kashe shi suka yanka shi sai jini ya fita jinin yana tafiya yana ƙara yawa yana ƙara yawa har ya zama kwata har ya zama yana so ya zama kamar hanyar ruwa yana tafiya suka yi ta daukar yashi suna rufe gini saboda kan mutane su gani har kasan da aka tara duk inda ka je bayan da ka tafiya za ka dawo za ka ga kasan za ka dauka masallacin aka gina bayan ka wata sani ba duk da aka gini ya fita a kan kasan gaba daya ya mamaye ko'ina kowa ya gane an kashe zakariya ya haya kuma kashe da ake yi haka kuma yahudawa su zo su kashe manzo Allah Allah da ba su sa'a ba manzon sallallahu ya je wani wuri aka kawo mai abinci wata mata wai mai rasar wata hajiya mai dafa abinci sai ita ta san manzon cikin dabba ya fi son kafa ya zo ne karfata mai dan mutane suna ganin kamar mai bai da bai da a bai da lauki ba suna da kuma shi ne ya fi nama amma za a yi ya fito shi ke nan sai aka gasa naman ya kyau sai aka ajiye gaban manzala manzala sai ya dauka loma guda daya yanki guda daya sai ya sa a baki zai kara naman ya ce a tsaya ya muhammadu akwai tungu ba a ciki na ita naman akwai tungu a cikin ka eh kuma na riga na ci daya so wa ya sa ya ce wane da wane da wance su suka sa a salamu alaikum jama'a alaikum salam ina wane da wane da wane shiga mu ku kuka samu san mu cikin abin da ya yi mu ne to to me yasa eh muna so mu gwada kai san mu ne wanda in ka sa cikin abinci mutum ɗari yau za su mutu shi ne muka tattara duk gaba da mu samu kai kare saboda muka da ka in kai annabi Allah ne in kai kuma ai wala ka mutu ba in kariya kake kuma ka mutu wani mutu da mu zalai ka bazan mutu ka gwada mutum Allah ne aike shi ko bai aike shi ba haka ya kamata wannan hanyar kai za ka bi ba na mantawa labarin wanda na ba da masallaci mun je ilori da a wasu garuruwa lafiya ke songa ilori osun ogun cikin mun bishe nan muna yawo muna mummunan mun je wani gari kawai sai wanda muke tare da shi dan sai su laba da sai laba lafi da yake jama'a dan Allah ku hakuri wannan dan shi Ibrahim ne kar ku gwada shi kar ku je za ku je ku zame shi ku je ku sa allura ku sa mana yayin rashin lafiya anan wallahi tallahi za mu ga mu sai ni laba da ba yadda ba in dan shi bai fito a wannan gare lafiya ba lafiya lau to wallahi za mu ga mu sai ni laba da yake ku ne saboda kar ku yadda ko bada ko dan shehu ne ko ba dan shehu ne nace alhamdulillah da sun gwada ni kamar yau a jimba jimba ne kar ku gwada dan shehu ba kar ku gwada shi ku bar shi koma gida lafiya ba gwada ni ba da an gwada ni ga wata kai yanzu yana nan asibiti a yanzu ranar da manzara salatan zai bar duniya yana kwanci a kan gado yana jingina kansa a kan cinyar sirrin na aisha yana ce masa wancan loma guda daya wanda nake a can a can garin nan na yahudawa sai yanzu nake jin yadda yake yanke jijin zuciya bai kai awa daya ba sai maza Allah yawan duniya. Sai yasa Yahudawa sun yi gaskiya sun ce wa kala kudu muna gudu. Wai zuciyar mu da murfi sai mun ga dama za mu kere musu da kama na imani. Kun ba mu ga dama ba za mu buɗe ba. Allah ya ce balla ana gun ba mu. Abu ne kina kai Allah ne ya lance su kawai ya nisantar da su da rahaman Allah saboda kafin sun su kuma yin fakali da mayu da yawa da kadan za ka samu bai wuri wanda yake da imani bai da yawa ولما جاء ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بما أنزل الله بكيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فما هم بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نعم نعم يا هذا saboda na ga dare ya fara yi kuma dan saura eh walamma ja'ahum kitab min inda Allah mustaqil ma lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya zo musu da littafi daga Allah tabaraka ta'ala shi ne Taurat musaddiqan lima ma'ahum saboda su gaskata abin da yake tare da shi yau ni ina Qur'ani wa kanu min qabl yasfuna alladhi kabal su yahudawa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna inkarin ma'ana suna neman taimako yastafihuna yastanfiruna ala alladhi kabal ma'ana shi larabawan suna ce musu duk lokacin za su yi yaki za su ji Allah ka taimake mu saboda annabi kan zamani kuma sai sai ga Allah ya taimake su to amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kullama ja'a ma'ara bihi ya zo suka tabbatar wannan shi ne manzo wanda taurata yake faɗi cikin littafin su kafaru ne sai suka yi hasada saboda kawai jin tsoron shugabanci saboda sun shugabanni ne suna ganin amma in sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugabancin nasu zai bace zai kasance manzo Allah shi ne shugaba kuma su za su je a baya saboda sauran shugabanci kawai son shugabanci kawai shi hana su da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala an tulla alaihi amma yace yin tantar da rahama Allah ya tabbatar da kafirai jismar jismar sarauta ya ambaro ya yi muni abin da suka bayar suka tsaye da shi suka ba da duniya suka ba da lahira suka fi duniya saboda kafirci da kuma rashawa da cin hanci masa fadin gaskiya akan abin da Allah ya sauka da shi na wannan alkur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba gayyan saboda hasada kawai ayyuna zirallahu sabbi ala min sharri wa saboda suna haka da Allah ya saukar da magalansa wanda ya ga dama cikin rayuwarsa kasan Allah ji ya yi aiki tun da ya fara zai ja hankali da ya ja ya ja ya ja har da zauka Allah kai kadai yake so rana daya ya fidda wani fadala wani wuri wanda ba yanda za ka yi lokacin da ya annabi Ibrahim ya zo annabi Ibrahim shi ya haifi Isma'il sannan ya haifi Ishaq Ishaq ya haifi ya haifi Yaqub Yaqub ya haifi Yusuf to daga Yusuf har zuwa annabi Musa dukkan su annabawa ne shi Yusuf dina kakan annabi Musa ne da kuma Haruna har ma zuwa ala Ibrahim wa ala Imran dukkan su annabawa ne bai taba turo annabi cikin larabawa ba Isma'il kuma shi aka fara haifa ana haife shi kawai daga wajensa babu wani annabi kuma ya haifa a kawai hankali hankali hankali bai sake ba su wani annabi ba har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su manzo Allah wanda ya bi wa'in san dari uku da goma sha biyu duka guda ɗayan ya fi ya zama dumbun kenan eh ya tattara duk abin da da shi shi kadai ya hada shi kadai gaba kuma dukkan su ana an aike su ne wajen mutane su kai garba an aike ka samu nasu kaje kai masu wa'azi malam bala an aike da kano na biyu an wani shanu an aike ka je ga tijani jibiya ka je katsina aka kawo wani kuma aka ce duk najeriya gaba da an aike ka zuwa wajen zarwa ne ne da aiki to duk wanda ya fi ka wahala to ya fi ka daraja duk wanda ya fi ka tsananta cikin rayuwarsa to ya fi ka matsayi wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi ne sai Allah yake wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa sallam ka san abin da shi Ibrahim yace yace annaba ba ce ba sa jin rahama Allah suna cikin a ce su ma cikin rahama Allah ne shi kenan to ka gane kenan mai rabawa da wanda zai zo a san masa bayan shi mai rabawa ko to dukkan annaba manzo Allah zai ba su rahama kuma na masa rutuba daga linnasi kama masa da nujum al-mawu fa ba'u bi qadabin ala qadab sai suka koma sun manta Allah ne yake saukar da matsalar su da ga dama sai suka koma cikin kushin Allah da kafircin su akan kafirci saboda sun cancanta saboda da sun so su hallaka taurat